طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين 26 ga watan Jumada Thani shekara ta 2047 wanda ya daidai da 17 ga watan Disamba 2025 miladiya bulhatul iraq هذا متاشف فصل الحروف الزائدة جوا ألقي في التصوير ما يثقل زائده أو ما تراه يثقل والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك سائل وانتهم تقول في منطلق مطيلق فافحم وفي مرتزق مريزق وقيل في سفرجل سفيرج وفي وفي مه وفي فتى مستخرج مخيرج وقد تزاد الياء للتعويض والجبر للمصغر المحيض كقولهم إن المطيليق أتى واخبأ سفيريج إلى فصل الشتاء آه وشذ مما أصلوه ضيح تصغير ذا ومثله آه آه لذيح وقولهم أيضا أنيسيان شذ كما شذ مغيربان وليس هذا بمثال يحظى فاتبع الأصل ودع ما شذه didi kenan kasan har yanzu malamai na cewa bayan dai rasuwar abul qasim al-haridi to samun da irin sa annuza dai kan ya daga cikin wanda aka haife su gaskiya a dai wannan gaba na ubangiji ya musu baiwa na gaske bai wace ta gaske wanda wannan littafin ba makama ne ake dubawa wato ake ganin yanda ya wato kusan kwakwalwa ta sakaban a fashe ta ya fashe ta baki da amma kun san kuma na adam ma a dan abin da ya sani ai galibi bai iya bada kashi talatin cikin ɗari wannan kaga in har wai wannan shi kashi talatin ɗin shi ko ashirin da biyar ko ai ku kaga wannan al'amari na shi gaskiya abin har ya zama ya ne mai zama karama ba inda ilimin lugha ce kaza akwai ilimin da zaka karama ce ita ma kanta akwai ilimin da zaka ga wannan kai wannan kada kada an ya fuka ma qatal bashar zaka ga malamai da yawa suna cewa ilimin da Allah ya ba ibnu taymiya ta kanta karama ce saboda kusan shekaru na shekara nawa ne duka duka shiga 60 da yan kai amma Allah ba shi ilimi a haka yanzu a luga nan inda zai magana a luga sai ga yayi ma malamin lugan gyara su si ba wai yana musu gyara Allah ilimi ne na hadisi kaga babu dama ilimin Qur'ani dama wannan kuma eh so akwai wannan wani za ga ubangiji ya samu ko wani musa ya samu wani wata bangare ne a wani bangare ne ubangiji ya bashi wani falala kamar shi haririn nan to za ka yi mamaki inda ubangiji ya bashi falala dai a wannan babi na lura mun yi magana kan kan wato wannan da yake da suna tasiri ko ya yi magana kan kumasi da ya yi magana kan ruba'i da fulati fulati galiba ba ta samu matsala ba amma ruba'i yanzu shine zai maka magana akan yanayin yanda idan ana iya samun kumasi da sulati mujarrad da masit ana iya samun mujarrad da masir mujarrad shine wanda ba shi da kari masir shine mai kari to idan za ka yi mishi tasiriya za ka yi masa to shine yanzu zai zai maka bayanin sa yace wa alqa fi tasghiri ma yusaqalu za'iduhu aw ma tarahu yaqul yace ka sarayar yayin da zaka tasgiri duk abinda wato ma yusaqalu za'iduhu abinda karin abin da ka kara din zaka same shi yayi nauyi a baki amma tarahu ya ko abin da zaka ganshi dai yana da nauyi da abin da ko ko kuma shine ko rubai ko ko sudaci a duk wani wanda yake ya zo da wani harafi wanda yake gare da athiqal to ka sanar da shi wal ahrafu lati tazadu fil kalim da ma harufa wanda ake karawa a maganganu majmu'uha duka in ka jam'in su total din su qauluka sa'il wantahim wannan wannan shine kaga sino ana karawa hamza ana karawa lamun ana karawa da wani harfu ziyada ne wawun nunun ta'un ha'un mimun wasu kuma suna cewa sa'altu muniha an ce zajjaj ne aka tambaye shi an ce zajjaj aka tambaye shi aka ce masa me me a harfu ziyada sai ce sa'altu muniha kun tambaye ni ne suka ce eh na'am ai mu tambaya ka muke yi ce to ai kada ujibtu an ba ku amsa zajjaj shi ma wani wani katafaran ne a ilimin loka su zajjaj da su alhariri suna daga cikin manyan fursanin loka to yanzu zai fara maka da wato al'aharful mazida ko za ka tasgidi wata ƙulu fi muntalik mutailik fafham wa fi murtazik muraizik abin ka ce? kaga muntalik ai akwai nunin ƙari ko? eh wannan ai ta wannan mimun ta ta alama ce da ismul fa'il ai ko? eh wannan yanzu misali mu ɗauki nunin to abin da suke magana sai wani harfin mazira wani alharfin mazira sai ka share shi kana ji idan ka share shi kuma tsali ka ga guda nawa ne daya biyu uku hudu biyar guda biyar yanzu sai ka share a shi wannan wannan wato wato alharfin mazira nuni kenan sai ka zo ka sanya dama ce gumma gumma babdahu shi na farkon kamar da shi ban ko sai kuma ka ƙara mishi ya'u na tasgir sai zama mutsailiq fafham ka fahimci haka wa fi murtaziq shi ma yanzu sai ka zo ka share harafin ziyada din dama da ai daga mimun wannan alamar ta ismul fa'il tana nan ita ra'un da zayyun da qafun su kuma na asali ne wannan to me ƙarin ta'un ne kadi kenan to sai ka share ta'un sai ka zama da shi muraiziq muraiziq shi kuma al-mujarrad shine zai ga maka man safarjal safarjal sun ce wani abu ne wani wani samara ce da ake sha na ka sha ma yana tafi da kishi so shi safarjal kaga shi ai shi shi mujarrad ne ai kamar farazdaq shi ai shi ma mujarrad ne ko eh farazdaq ai fa'un ra'un zayyun lalun kafin shi shida ne ba ko? biyar ne ko shida fa'un ra'un dalun ƙirgamana biyar ne to biyar ne to so idan in su wanda suke mujarad su kuma yadda za ka yi sai ka share harafin ƙarshe eh sai ka share harfin karshe yanzu ka kamar safarjal kaga ai guda biyar ne ko to sai ka share harfin karshen nan lamu din kenan sai ka bada shi sufairij ko sufairij in ka ce sufairij shikenan in kuma ka ce sufairij ka ƙara ya'u a karshe wannan suka ce ya'u ne ta'awid ne lil mahbuf wato kamar musayi ne wannan kawai ta'lili suke bayarwa saboda da a fahimci kafin suka ce wannan musaya ne ka bayar saboda harafin da ka share a baya a farko al'amari wannan lamu din sai ne ka kawo mushi ya'u ka ƙara saboda ya nuni zuwa ga abin da kai ta'awidi sai zama sufayrij wa fi fatan wa fi fatan mustakhraji shi ne mustakhrajin ka san ka gane shine sai ka gama da shi mukhayyarij mukhayyarijun kaga shi ma yanzu wani mai yake cewa wurin shi shida ne ko ya yi kirga mana to su fairich to shi guda shida ne duk dai dokar guda ɗaya ne ai shi kaga shi tun da wannan musakar ai ba shi ba mujarar bane mazid ne to shi ai dama ya ce maka alqi fi tasgirin ma yataqalu za'iduhu amma tarahu yasqulu yanzu ka ce da aharbu ziyara mai aharbu ziyara nan sinu da ta'un sai ka cire shi sai ka da shi zama mukhayyarij shine shine wato wannan din sa shine tasgirin sa waqat zaw waqat zafil ya'u litta'widi wal lokaci suna ƙara ya'un a can ƙarshe saboda ya zama ta'widi 'ala al-mahdhuf musayani akan abin da aka share din nan kamar sufairij kamar shi sufairij kaman wannan wannan banda shi kuma wanne ne za mu iya kara mashi ana dai karawa dai wani lokaci ka kara mashi ka kara mashi ya'un can ƙarshe kamar shi wannan din a asali in ka cire shi zai zama muraizik mukhairij ko to zaka iya ƙara mishi mukhairij kuma saboda ta'awizin abin da ka share wal jabru lil musaddar al mahidi wannan abin da ka ƙara na ya'un na din sabo lil musaddar al mahidi saboda wato tasgirin da kai ne ka rage mishi kwari ka rage mishi karfi sai ka ƙara mishi ya'un wannan sai zama musayan wannan abin da ka share din ka fahimta al-musaghar al-mahid shine wanda al-manhub ko wanda ka rauna shi saboda taziri to abin da ka rauna shi aka cire mishi wani harafi ne da ka cire mishi harafi to sai ka ƙara wani ya'un a ƙarshe saboda can kusa da ƙarshe saboda ya zama abin ka qaulihim kaman fadin su innal mutayliq kaga mutayliq da mutayliq ko innal mutayliq mutayliq kaga ismul fa'il ne na mutayliq eh ata ya zo wakaza sufairij wato ka ɓoye ita wannan ita wannan yabanya na abin shan na wannan samara din ka ɓoye ka ɓoye ta aka ce ba ce sufairij ba aka ce sufairij ila fasli shita har sai lokacin sanyi yayi shine wakaza as-sufairij ila fasli shita ka ɓoye ka aje ka tanadar da shi har sai lokacin sanyi yayi sai fasalin sanyi yayi wa shadda mimma asaluhu ce amma dai akwai akwai shaz a wannan babi akwai daga cikin abin da suka ta'asilin sa to daga cikin abin da ya fita daga wannan da wannan tsari daga wannan tsari ya zama shazi shine zayya tasghiru za tasce zayya wa mithluhu ladayya ladayya shi wata tasghiri na allabi shi kuma kaga wannan shaz ne shaz ne wannan wannan ya fita ya fita daga kiyasi ne wannan haka dai larabawa suke faɗi dan ka daina suka dama haka za a share su su ne hujja akan ka'ida dama amma dai wannan shazin in ka ga in ka ga zayya to wani wannan wannan tasgiri na allazi eh ana naza in ka ga lazayya ko tasgiri ne kuma na na allazi amma wannan ya fi kiyasi wa qauluhum kaman kuma faɗin su wannan unaysayan suka je tasgiri na insan asali alƙiyas shi ne a ce unaisan ai ko ko amma kaga wannan ya fita shadda shi ma da wannan ya fita daga daga ka'ida ne daga kiyasi kama shadda mughayriban kamar yanda wani lokaci za su ce maghrib asali a kiyas a ce mughayrib ko mughayrib tunda tunda ayi rubai ne sai suka ce suka kara mishi wato alif da nun ya zama mughayriban kamar da zo a cin hadisi ya zo a cin hadisi da wannan lafazin mughayriban ce wannan duka shab ne wale ta halabi misalin yuhza ce wannan ba misali ne wanda zaka ce zaka bi zaka yi kiyasin wani akan shi ba a'a wannan in ka ji suna faɗi duka yi su akan haka fattabi al asla ka bi asali kawai wa da' ma shadda ka bar abin da ya fita daga tsari da ka'ida wannan ne haka suke su larabawa da haka yadda tsawon haka za a sha su su ne hujja akan ka'ida to sai mu dakata a nan insha Allah ko ka ce mutsalik ka ce mutsaili ko ka ce mutsailik mustakhrij ka ce ka ce mukhairij ko mukhairij mukhairij ka kara ya uncin karshe eh haka to da dai dan sauran abubuwa amma dai insha Allah tun da dai za Haji ba? Ya yi, mutsailiq ya yi daidai, shi yasi kime yake gaba maka illa din, ya ce wani litta'awid ne, wal jabr lil musaggar al mahidi. Litta'awid saboda a yi musaya, sannan kuma a zo da wani abu da zai zama madadi, madadi na wato shi wannan suna da asalinsa mukabbar ne. amma da aka mai shi musaggar kamar an raunana shi to shi ne aka mishi da wani yawon zai zama musayan wannan wannan abu da aka share ne yawwa kamar mutsayilik ka ce mutsayilik kaga ai ka cire mishi nuru dinnan sai ka kara mishi da yawon dinsa kamar safarjal ka cire mishi lamun eh to sai ka dawo da shi kai mishi sufairij ka dawo mishi da ya'un saboda litta'wid wal jabr lil musaggar al mahib asali in zaka mishi shi kabri da safarjal ne da ya zama musadar al-mahib sai ka samu shi ya'un wanda zai zama ta'awili ma wannan abin da ya rasa eh wato kamar mutum kamar mutum dai ya rasa dubu goma ka bashi dubu daya ai dai an dai rage ko eh to sai mu tsaya nan insha Allah za mu tashi babun nasa wannan da ya a amama na ta tasgiri kenan ta sai ina zamu tashi yana anjima ba ibada biyar rahama dan yaji azab ne ko Mm. wala ce gazatul ahzab wa tusamma aidan gazatul khandaq yakin walalo yakin taron dangi duka ahzab shi taron dangi shi kuma al khandaq walalo da ake da ake wannan tasmiyatuha nabiyur rahama ko tasmiyatuha wa zamanuha wa sababuha abin da aka sanya mata wannan suna da kuma zamanin da aka yi ta da kuma dalilin yin ta سميت هذه الغزوة غزوة الأحزاب أن كلا وانا ياكي دا ياكي نا تاران دنجي لاجتماع أحزاب الكفر سبو دا تاران دنجي دا كافري سكي من مشيكي قريش نا مشيكا قريش وغطفان دا كما غطفانا ومن حالفهم دا كما وان دا يزمي كوانشيسو مع اليهود المدينة تاران دا يهود المدينة على حرب رسول الله أكن دك ناسي تارس ياكي منزل الله سلسل المسلم المسلمين wani a sha zamu a lokacin al'amarin a musulunci kuma musulunci wani abu da baka mamaki galibi sai an masa irin taron dangin sannan kuma yake samu yake kai bantansa shi kuma haka addini yake shi kamar yanzu ne zaka ga an bar taron dangi da hujja da wahayi zaka ka ruwa ga mai dan qur'aniyun nayi ne cewa babu hadisi yayi ne cewa hadisin duk hadisin yayi cikar da da zuciyanka ka karba yana yi wai duka an tarin musulunci kuma amma a kara kuma yana a ta samu wasu sabon matasa ma wasu sabon matasa suna fitowa suna suna kare addini haka Allah yake abinsa za ka ga yanzu waɗanda suka aka fi kowa yaƙin addinin irin su amurkan da turawan yamma da kuma a nan ne za ka ga tashoshinsu su kansu sai nan suka yi suka yi suka yi social research suka yi etike suka yasin cewa musulunci nan da wasu shekara 2045 2050 zai dimnitin wajen baki daya da ga wannan yana nuna maka cewa shi musulunci sai an tare mishi dangi sanan ma yake kai batansa alama ne na karfinsa shi zai kai ya kawo in aka samu haka in kuma a yaƙi ne wannan na hujja ke nan ma dama hujja ba a iya kama musulunci amma a yaƙi kuma an dinga samun haka za ka ga an kashe tarihi na daular turkawa da aka yi daular usmaniya lokacin da turawa baki da suka yi ma suleiman alƙanuni taron dangi kusan turawa ne baki ɗaya na wannan lokaci suka shirya za su yaƙe shi eh eh wani lokacin da kalifanci na wajensu to insha Allah da aka ji wannan yaki suna kiran shi ko ko Mohanji ne wani yaki wani suna makamacin wannan to shi ma wannan aka je kusan ya samu wani fatahul mubin fataha wani wani wata nasara da ta shiga kundin tarihi marubuta ma suna cewa ma ba amma jima ba a wannan yakin sabani sauran abubuwa da yake su da suka mishi taron dangi kuma cikin lokaci ɗaya aka aka gama da su to haka Allah ke abinsa to a tarihi sun ce zaka sai irin wannan da yawa ba wai shi wannan khandaq ya zama da asali ne ba shine shi kadai ba ba wannan yakin ne kadai ba akwai irin wannan yakin sosai da akai wani sama kaza lafa zabata al-khandaq ana kiranta yaki na gwalalo bismil khandaqi saboda da suna na gwalalan da Allah zai hufi da bi mashhur Salman al-Farisi saboda a wato shawara da Salman al-Farisi ya bayar radiyallahu anhu ولم تكن تعرفه لا عرب من قبله لا ta laraba ba ta san irin wannan wannan kisisiya na yakin ba ba ta san shi ba Salman al-Farisi saboda ya zauna da a ƙasa wanda take sufa fawa ce farisawa sai da irin wannan makida din fa shtahara bihi hadhihi al-ghazwa sai wannan sai wannan yakin ta shahara da wannan sunan ita ma wa qad waqa'at hadhihi al-ghazwa fi shahr shawwal wannan yakin ta faru ya faru ne a yaki a watan shawwal من عام خمسة من الهجرة النبوية شرع تبير باي هجرة أما سببها دليل ينتع fa innal harba mu'lanatun bainal muslimin wal kufar dama dai an riga an shelanta wato yaki tsakanin musulmai da kafirai wa kulluhum jarrabu al-harba ma'a rasulillahi duka waɗannan kafirai dai sun jarraba yaki da manzon Allah wal muslimin da kuma musulmai wa za ku mararata wa kasata kuma sun dandani dacin yaki da manzon Allah hadin ba ba dadi wa kasata kuma sun dandani asaran da ake samu akai in akai wato karan batta da shi wa annahum la qibla lahum biha kuma sun san cewa ba su da karfi ba su da wato wani wani kuzarin da su tinkaran waɗannan musulman saboda su suna yi ne da imanin su su kuma waɗannan suna iya takobinsu la qibala wannan kamar yadda falala ce annahum bi junudi la qibala lahum biha wannan la qibala ai la qudrata wala wala taqata wannan shine al qibal ana galibi in yazo ta'adi da ba'u shine zai kabira wannan ma'ana la qibala lahum biha ai la taqata lahum wala qudrata lahum shi al qibal din asali mun suka zo da lafazin al qibala da al jiha da al qurb da kuma al amam wani abu da ya zo kusa da kai amma a gabanka ya ɗan nashe ka ko yake ya fuskance ka shine alƙibar da dama daga ayo sunan kusan wannan ma da abdu kilifi kenan don ka ce la qima lahum shine ba zai ba za ka iya zuwa gaba da gaba da shi ba eh mu ci gaba ko ya kan zo aka ce a ce fulanun li qibalaka li qibala fulanin malum ina da dukiya wajen wani li qibala fulanin malun wato in ka ce ka dukiya wajen sa duka ya rafi da alqurbu da sauransu da sauransu alqurbu wal jiha wal amam da sauransu to nan la annahu ma'anahu la qibala lahum biha ay la qudrata wala taqata lahum biha fa kulluhum mauturun kaso akwai wani akwai kowa yana ganin akwai abin da ya rasa daga alwutir ne akwai abin da ya rasa ya zama ya rasa wata albarka ko wani arziki da yake san da yake cewa musulmi sun fuske mishi shine al-mawtur eh fa quraish turidu isti'arata makanatiha ita quraish su qurayshawa suna son su dawo da wato matsayin su da mazala ya kwace kamar da can suna da suna da wani matsayi mazala sai fuske matsayin kaga sun zama wutiri kuma ba ko zama su cika da kuma kuma suka zama mara kuma su wa wa amna tijaratiha kuma sai ya zama suna kuma son kuma su dawo da amincin hanyar da suke ciniki wannan hanyar ila sha zuwa sha wanda kuma mazala ko ya zai ya kaka gida a wajen saboda haka idan za su je su dawo zai iya cewa su zai kwace abin sa kwace mishi abta kamar yadda yanzu muka muke faɗa kamar wannan hurmus na strip mabiqu hurmus din nan da yanzu iranawa lokaci suka yi kakakin su ba a wajen su hana turawa da kuma cinikin duniya rawan gaba hatsi a wajen to shi ma dai haka dai abin yake a wurin wal yahuda su kuma yahudawa ujliya man ujliya minhum ai daga cikin su akwai da su ma aka yaye su aka kore su daga madina kaga dukkan su ne wal kulluhum fa kulluhum maturun dukkan su dai akwai abin da wani ke jin cewa na abin sa ne yana na sa ne aka kwace aka mai da shi wato mawofanci aka mai da shi wato wofi haka kowace ba mawofanci ba wofantacci haka wan kasar shaukatuhum su kuma su an riga an karbin su an riga an karya kayan su da suke kayan baya da suke ubangiji ya ba mazana nasara ya karya wannan kayan bayan nasu saboda haka dukkan su za zama santattu an sance musu wani abin da suke jin cewa hakkin su ne ba ba su ba walakin jama'atun min zuwa ma ibn nadir sai dai gungu daga cikin shugabanni na banu nadir alladina kharaju ba'da ijla'ihim ila khaybar a wanda wasu suka fita alladina kharaju min ba'da ijla'ihim ila khaybar wanda suka fita zuwa ga khaybar bayan an ce su fita su banu nadir kusa su ma an kore su aiko to ai sun tafi khaybar tabayyanu tahzib al-ahzab al-muslimina sun fahimci cewa lalle gashi nan mutane suna yin taron dangi ma musulmai za su je su yaƙe su فخرج منهم سلام بن أبي الحقيق النبري سي wannan bawan Allah ya fita wa Abu Kinana wa Huyay bin Akhtab an-Nabri duka wannan suka hatta wa fadu ala Huyay suka je wajen Qurayshawa fada'awhum ila harbi Rasulullah suka dinga cewa ku zo ku je ku yaki waɗannan mutane wal muslimin da wannan musulmai wa wa'aduhum an yuqatilu ma'ahum kuma suka musu alƙawarin cewa za su za su yi yakin tare da su wa shahidu lahum bi anna ma ma hum alaihim min shirki kuma suka ba da shaida suka rantse musu cewa abinda kuke kai ku yahu- ku mushirkanan da kuke bautan gumaka khairun min dini muhammad ya fa alkhairi akan dinin annabi muhammad yana zuwa yana cewa yana bin Allah ƙarya yake ba haka yake ba kama akhbar Allah ta'ala anhum kamar Allah ta'ala ya bada labari akan su bi qawli da fadin sa subhanahu wa ta'ala wannan musamman su Ka'ab ibn al-Ashraf haka wasu malamai sun ce akan washi ta sauka to kuma ga waɗannan su ba alam ta alladhina utu nasiba min al-kitabi baka mamaki abin mamaki shine alam tara alam abin mamakin zuwa wasu sashin ma'abubuwan da aka ba su wani bangare da littafi sai ga su kuma yu'minu bil jibti wat tagut sun yi imani da aljibti tagut aljibti tagut wasu ka ce aljibti shine sihiri saboda duk mai bautan kuma ka baka rasa shi kuma yana da wasu su masu kula da wajen suna da akwai sihiri da suke da alƙamai wat tagut kuma shine ashedan kamar da su mujahid suka fassara jibti tagut suka ce shi- sihiri da shedan wasu kuma suka ce a tagut yana nufin wato alkahin shi matsafin aljibti kuma shi shi tsafin abinda da yake daidai shine aljibti shine duk wani duk wani ababen bauta na gumaka da aka aje a ƙasa saboda ake bautan su kuma bayan bautan Allah ta'ala shi ne aljibtu at-tagut kuma shi kuma suna ne gaban me da game da Ibn Qayyim ya faɗa da da ya tattaro duka abin da dan adam ya ketare iyaka da ubangiji ya masa ya bai na bautan shi wannan mahaluki din ko eh, ko yana bin sa ne a matsayin abin bauta ko ya zama yana bin sa ne bi ta zaizai ko kuma yana masa da'a kuma bayan da'a Allah ta'ala to yana shine tagut to shine Allah ta'ala ke bada labarin abin mamaki waɗannan mutane da suke riya cewa an ba su littafi gashi kuma an ba su littafi- ilimin littafi su kuma waɗannan mutane da suke bautan bautan gumaka Qurayshawa ne mushrikai ne to amma kuma su ce su ce waɗannan mutane sun fi su su su maza Allah suke bautan Allah su kuma sai sun bi su sun fi su maza Allah shari'a dan abin ma- abin mamaki ne wa yaqulu suna cewa lil ladina kafaru ga wanda suka kafirai ne haula ya ahadam lil ladina amanu sabila waɗannan sun fi waɗanda suka yi wato imani eh, wato kyakkyawan tafarki shiyayyen tafarki ula'ika waɗannan tunda sun canza sun suna canza shaida yanda take su ne Allah zai la'ana Allah wanda Allah ya tsine musu so sun canza wa man yal'ani Allah da ma dole Allah ya tsine masa falan tajid lahu nasira ba za ka samu ne mataimaki gare shi ba am lahum nasibun to suna akwai wani kaso ne da suke da shi na mulki na mulki na tasarrufi da Ubangiji ke ke ba da baiwarsa ga wanda ya ga dama don haka yanzu an ba annabi annabta su suna ganin abin bai yi ba tunda da ba yanzu mulkin nasu ne tasarrufin nasu ne halittar nasu ne baiwan tasu ce za su kwace shine Allah ta'ala ke ga musu abin nasu ne baiwan tasu ce dama am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yutuna an-nasa naqiya dan haka su ba za su ba wa'annan mutanen da Ubangiji ya ba su baiwa na wani abu ko da kwatankwacin dugon dabino ba da baiwa su ba su ba su za su hana su wato kaga wannan yana nuna maka ashe abin da daga cin dalilin da yasa suka kiyarda san ka cewa manzo Allah shine hasada an yi wa manzo Allah baiwa ko suna ganin dan me za a bashi wannan baiwa saboda baiwa ce da babu kamanta an riga an ba su labarin cewa baiwa ce da babu kamanta ba shi ya shafa ya shafa dukkan annabawan su annaqir shine in ka in ka dako da kwallon dabino wannan cibiyar da za ka gani shine annaqir shi kuma alƙitmir shi ne in ka juya wannan fatan na- na- da da ya mishi ka- ka- kamar kwaba da ya kewaye ƙwallon shi ne alƙitmir shi kuma al- al- alfati shi ne shi kuma in ka ɗan juya shi ga ɗan wani zare na haka da shi ne alƙitmir wannan duka ana gina ana yin su ne ana za ga duk ƙur'ani ai ya zo da wannan wala yuzlamuna fatila wallazina la tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir eh to kitim kaga da an kawo in wannan misali saboda saboda a nuna maka kankanta abin ma yamliku na min kitim ba su da wani abu ko da kwatankwacin kitimiri ne Shi kuma anan gashi an ce bai zan layi to nasu da kila da kitin da dai baiwan tana hannunsu to ko da da wato dugon dabi wannan cibiyar dabi nan to ba za su ba su wannan baiwan ba inda a hannunsu take to kuma abin a hannun Allah take- a hannun Allah yake eh eh naqir shine wannan ai naqir shine shi- shine wannan wannan a, shi kamar cibiya cibiyan dabina wannan igwa in ka juya ba za ka ga wani dan igo ba wa- yayin kamar cibiya to shine an-naqir dama ai shine wani dan huji ko dugo haka shi kuma al-fatil shine in ka juya wannan z- z- zarar shi kuma al al al-qitmir shi kuma shine wannan kwaba din wannan wannan gidan da rigar eh, rigar kwallon na'am eh aka larabawa suke abin su am yahsunun nasa ala ma atahum kawai dai suna yi ma mutane hasada ne akan ba annabi mutane hasada ne akan abin da ubangiji ya ba su na baiwa kawai dai suna musu min fadli abinda ubangiji ya ba su na baiwa faqad atayna ala ibrahim alkitaba mun fa ba wato mutane gida annabi ibrahim littafi wal hikmata da hikima wa atainahu mulkan azima mun ba su kuma mulki mai girma da haka ubangiji yana raba baiwa su ne ga wanda ya ga dama yanzu ya ga dama cewa cikamakin wannan mulki din na annabta to ubangiji ya ga dama shi kuma wato annabi Muhammad zai ba dan haka sai a hakuri kuma ku a dangin ku annabawan sun fi yawa su kuma larabawa annabawa na su su in ka cire annabi Salih da annabi Hudu su kuma suna ma al'arabul ba'ida ne suna larabawan nan masu na nesa wanda ma sun riga sun kare larabawan na kusa kuma aka ɗauko wanda suke masu ba larabawa ne ɗari bisa ɗari ba sun yi wato abin da ake cewa barbarayen yawa in ya kamata mu faɗa ko mu ce sun yi auratayya tsakani tsakanin sa wanda ba larabawa da sa ne Isra'ila ba larabawa ne ba to a cikin aka ɗauko wani tsatso na manzon Allah wannan akwai hikima ba ɗan ƙarami ba saboda idan su kansu larabawa wannan akwai izina idan wani na kafa cewa shi usuli usuli usuli usuli sai a zo a gaya maka to manzo Allah shi ma saboda musulunci yana son ya karya maganan cewa sai dai a ta tsayawa a kabila daya shi ma manzo Allah in aka bi salsalar iyayensa to akwai wanda ba larabawa ba in kuma aka bi eh Annabi Isma'il ba balarabi bane shi ya shiga cikin larabawa ne ba balarabi bane Annabi Ibrahim ne ba ban shi Annabi Ibrahim kuma balarabi bane shi kaga duk wani suka yi a ai yahudawa yahudawa an taba samun yahudawa ba ai da yahudawa kakan su ba shine kanin alai isra'ila isaka ba shine kakan yahudawa ba isaka shi ya haifi yaquba yaquba kuma shine baba yahudawa ba gida gida goma sha biyu na ajiyar ransa ne shi ya za a ce ibrahimu shi ya haifi isaka isaka shi ya haifi yaquba yaquba shi ya haifi yusufa shi ba yusufa yan uwansa ba shine iyayen yahudawa ba saboda yawun da wayar sauransu to haka Isma'il shi kuma shi kuma shine ya ya zama salsalar su Qurayshawa to haka Qurayshawa musa'ari ba ne su ba ba Arabul Ari ba ne ba ba Larabawan musulmi ne ba Larabawan da suka auratayya haka suke sannan kuma idan wani na wani zai iya gadin ya sami zai dinga ganin cewa mu dangin mu gidan dangin sarauta ne ba mu gaji bauta ba zai dinga ba wasu dariya sai ubangiji ya gaya maka cewa to a cikin da ya tashi zai fitar da ɗan adam da ya fi kowa sai fitar da shi a tsatsan baiwa ita kuma sai bai fito da maza Allah a tsatsan sara ba ya fito da shi maza Allah a tsatsan hajara hajara kuma baiwa ce saboda bai shi bauta da inda ka ga bauta to asali bautan ubangiji ne da inda ka ga bauta to kuma larurar rayuwa ce kawo shi ba wanda ake asalin sa bauta ne dan haka kanka tsaye dan an ce wani daga cikin iyaye sai ga in kakanni su an ce bawa ne a ce wane wane wane bawa sai ba su su faɗa ba kuma daidai ne ba ku faɗa mana sai me ai duk bauta wannan larurar rayuwa ke kawo shi ba wanda asalin sa bawa yake babu kuma yanzu wanda kake ganin shi ba bawan ba ran da wani ya zo shi ya zama bawan shi ma ai malamin gwamna cewa daga lokacin tura suka zo duk ba mu zama bayi duka mu ba da juna suka zo kowa bawa ya zama saboda haka 1960 lokacin aka kowa ya sami yanci don haka a najeriya ba wanda shi ba bai taɓa mutum ba ya taɓa eh a yanzu amsa yan bauta ne yanzu misali indirect bauta amma dai tabbas zai an yi bautar da aka zo an yi an bauta an bauta don haka an zama daya kuma in kuma wani kafafan nasaba kake ji zai wuya dai ka samu wanda yake ubangiji ba ba za a samu ba ka a cewa zai wuya ba za a samu ba ubangiji bai gada ma za a samu ba wani mutum irin annabi yusuf annabi yusuf baban shi annabi yaquba yaqub baban shi annabi ibrahim amma kuma ubangiji kuma duk da wannan girman gida da ya samu da nasaba amma ubangiji ya gada ma shi shi kuma ya tsinci shi a bauta saboda duk inda ka ga bauta larurar rayuwa ce sai da ya bauta saboda haka duk wannan larurar rayuwa ce shi ya taba haihuwar annabi yusuf annabi yusuf a shi annabi yusuf aka ba ya tsinci kashi a halin bauta ba a masar sanda suka mishi makirci suka sashi a cikin rijiyar da aka ba sai shi suka yi ba mashi rahu bai da tamanin baksin da rahima ma'aduda to haka suka je suka sai da shi sana kawai da abubuwan duk mutane ka sai yawan damuwa shi yasa yana bani sha'awa wannan wanda ya rasu na kano nan wasunansa wanda ake cewa yana an ce shi na kafafa da cewa shi gidansu asalin su bayi da sauransu yace me a cikin bayin ya faɗa sai me amana wannan dan masani dan na kafafa da wannan eh to galibi su za ga su kakannin fulani za ga su ba su da wannan tarihin bautar sosai saboda su galibi yau ya ga da ma su ma wannan dubi zai sa su su ce za su yi wannan abu ai a cikin su ma ke samun masu masu kiwo galibi duk tsakanin fulani masu kiwo za ka gani su ma- su kuma an fi samun rashin rashin natsuwa tare da su za ka same su lamarin su babu ba kan gado galibi in ba zauna sun yi karatu ba za ka to su shi ba fulani ma kamar ma dai ubangiji ya sanya dai ko dai ya karatu ya samu ɗaukaka ko kuma ya ƙi karatu ya samu kaskanci kusan kusan duk haka dai abu yake nunawa Allah ya kyauta don haka duk wannan haka ubangiji ke ke ke raba falalansa duk kowa akwai falalan da ubangiji ya masa kuma yanda Uba- ubangiji zai baka mamaki lamarinsa lamarinsa akwai irin bayi wanda zai iya baka bai kuma ba annabawan ba ana samun haka wanda kuma baya nuna kuma ka ka fi annabawan amma dai kai dai ubangiji ya baka kai ma irin taka baiwar wanda kuma annaba in sun gani kuma su baka za ka ba su sha'awa yanzu kamar annabi abubakar siddiqu abubakar siddiqu shi kadai ne a cikin sahabbai aka san cewa sh- ah, ah, shi sahabi babansa sahabi mamansa sahabiya duka musulmai yaransa duka musulmai duka da wanda suke gefensa duka musulmai da galibin yaransa ba ba kanin ba sa- su duka sahabbai galibi wannan falala ce da ubangiji ya ma abubakar siddiqu yake bace shi da ita. Eh, kwarai daga shi shi zaɓaɓɓe ne ana samun haka to wannan ana wani bayani ce ga wani da mallam ake yanzu ka gace wani ya faɗa ne a ba haka ba a ai haka ubangiji yake shi eh ubangiji haka yake raba falalolin sa shi yake raba yake raba rahaman sa eh sai dai kawai dan kuma an ba an ke bince kawai kuma wannan bayan da afdaliya kuma eh sai afdaliya tana wajen ubangiji ubangiji shi ke fa- ke sa wani ya kwafi wani Mm. ثم خرج هؤلاء النفر من اليهود الى قفافان sai waɗannan gungu na Yahudawa suka tafi zuwa ga kabilan qafafana lil gharbi nafsi saboda dai wannan manufa ita ma fatahalahu jami'an sai suka yi kawance baki ɗayan su ala harbin muslimin akan yakan musulmai wa kharaju suka fita hatta nazalu ala hududil madina har sai da suka sauka zuwa ga iyakokan madina fi jaishin a cikin wasu gungun sojoji qiwamuhu wa ashratu alafi muqatil sun kai su dubu goma ja'u sun zo ne yuridul qada ala da'wati al-islam suna son su ga bayan musulunci baki da'a musulunci baki da wal kufru milatun wahida dama dai kafirci addini ne daya hanya ce daya ko da sun bambanta to amma dai duk suna hidima guda ɗaya ne suna suna faɗa da gaskiya ce guda ɗaya wa in ikhtalafu ala masalihim ko da sun saba akan maslahohin da suke son su cimma wa atba'ihim da kuma kwadayin da suke son su- su- su su dafa fa innahu mujmi'una sai duka sun kulli aniya sun ne mujmi'una wa mujtami'una kuma sun hada kai ada adawatul islam akan wato adawa musulunci wal muslim da musulmai wa in ikhtalafat al wasail ko da ko hanyoyin sun bambanta aw taghayyarat al wujuh ko kuma fuskokin su ta ta sha bamban wa taba'arat al azmina kuma ko da zamani ya sha bamban wato matsala yana ga mallan yana ga maka cewa ko a wannan zamanin ka ana rigima in ba haka ba to me zai sa yanzu misali ba ba yahude da ba nasari da kuma tu- baturen amurka da baturen ingila su zauna su fada su hada kai ko su fa- su- su fada da musulmai kuma shi baturen amurka da kere kwaci kan shawarar baturen ingila da kere kwata sai da ya gaggallala musu kusan ma kusan ma duk wasu al'adunsu na asalin na, na, na, na wato al a- red indians asalin yan amurka duk ya ya ce- ya sa ya ci al'adun to me me zai sa su haɗa su mu mu- mu tsakaninmu da su wani wani tarihi muke da su na- na na mugunta ya kaga sai su cuto aljan yanzu shi ba yahude shi a wajensa annabi isa dan zina ne mahaifiyansa kilaki ce ta je ne ta zauna da wani wanda ke kira yusuf najja ta yi kaza kuma a- haka suke zuwa suna zuwa suna musu izgilanci in su zo wajensu mun mun kashe shi mun kashe shi kaza kaza babu wani masihu ƙarya yake matsafi ne wane ne wane ne wane ne dan Allah ne sa sadu mu a ciki a kusa da muka taba zagin masihu to me yasa suke fada da mu kawai saboda mu muna kan wata gaskiya da sun san cewa ita ce gaskiyar da in aka tsaya to su kuma ba za su san zuciyarsu ba to shine annabi wanda malai yake magana a yanzu ba gashi da ai yanzu ingila su suka fara kawo su- su yahudawa wurin ai su suka fara kawo su kuma yanzu duk abin da su isra'ila ke yi to da da sahalewar shugabanni ne da amurka da ingila da kaga yanzu mut- ana kayan baya mutanen su ne ke kayan bayan nan wasu daga cikin su kuma a haka ma ana ta dan tutufi ana wai ana kaza ana kaza ana kaza Allah ya kyauta to amma dai duk wannan kan mutum kai sa haka ne tashi ubangiji ya riga ya faɗa cewa mutakar muka rike addini to ubangiji to ba zai ba zai sanar da su akan ba fasa fasa yunfiquna thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabu وصول الخبر الأحزاب إلى المدينة ga yadda labarin wannan taron dangi na- da aka yi ma musulmai ya kawo ma madina wasu shatar rasuli a ashabahu da kuma yadda manzo Allah ya nemi shawarar sahabbansa lamba alima rasulullahi bi khabar al-ahzabi yayin da manzo Allah ya- ya san da labarin waɗannan sojoji da suka yi taron dangi don su yaƙe shi wa zahbihim ila madina kuma ya san cewa ga su sun yi macin suna tattaki zuwa madina liqitalil muslimin saboda su yaƙi musulmai استشار أصحابه رضي الله عنهم سيني مشاورا صحابنسا فيما ينبغي عمله لمواجهتهم أكن أبن دي يتن- يكماتا أيشي ودن فسكنتنسو وهو دا أبوه عليه الصلاة والسلام هم دا ما وانا شيء بيئة مثلا الله صلى الله عليه وسلم كو شيء لاني من شاورا وأمره شورا بينهم دا أبن دا باوها يأكا مسبا ثم ذلك يأكا يأجي شاورا سا شاورا صحابنسا فأشار عليه سلمان الفارسي سي سلمان الفارسي salman al-farisi ya shekaru da yawa shekaru yayi da yawa ya addini da yawa a shi tun kan mazala yazo aka bashi bishara cewa mazala zai so a asali yana su kusan bautan rana bautan wuta suke da sauransu majutawa ne to kuma dan gidan manyan gida ne to wani lokaci nan tana sai je ya zo ya zo gittawa sai ya ga wasu- sai ya ga sai ya ga eh, wato ahli kitabi suna bautar su sai ya fahimci cewa ana ahli kitabi sun fi kusa da gaskiya gaskiya to sai ya zo dai daga baya har baban sai ya samu shi mari da sauransu amma dai ya kwa- ya kubce sai ya dau- ya zo sham ya zo sham sai ya zo wurin wani bawan Allah da yake mishi tarbiyya Ah, to daga haka dai su a nan mutane duk wanda ya je wajen masu mishi tarbiyya yana koyan addini a wajen su sai su dinga iya ce to bayan ka mutu in kawo za ya zo ya mutu ya ce ga mishi ga mishi nasiha in wanda ke je ka je wurin wani ka je wurin wani ya rika yawo a haka to haka har na karshe ya ce to gaskiya mu yanzu ba addini na an canja shi ni ban san wani wanda wani wanda yake irin akan abin da muke akai ba sai wani annabi da za a tayar da shi a kasashen larabawa da haka sai ya fuskanci ya ce ya tafi ya tafi can madina to shi ma sai aka fashe annabi Yusuf kuma aka sai da shi sai zama bawa eh malamai suna cewa wannan shi ya sanya ba bai samu yayi yaki ya zo ya ya zo ya yaki na badar da sauransu ba saboda yana ya shagalta da abin da yake na na bauta da amma dai daga baya a- a, ubangiji ya kuto da shi daga bauta kuma yanzu ya ci gaba da sahabataka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ana yace fa ashara alaihi salman al-farisi sai salman al-farisi ya ya ba shawara radiyallahu anhu bi hafri khandaq cewa aje a a haka yakin a hada gwale a haka rami gwale ludin min aljihati shimaliya bangaren wato arewaci fi muwajahati jayshil kufri wajen saboda a tinkari wanda yake fuskantan mafuskanta na wato sojoji na kafirai din wani aljihatul makshufa kuma dama ita ce bangare kusurwa wacce take a buɗe wanda za a iya shigowa amma aljihatul ukhra amma sauran bangarorin kuma fakat muhassana dama kuma an riga an musu ganuwa an musu ganuwa yas'ubu ikhtiraquha wa nufud minha zai wahala iya keta wannan ganuwan a ce za a za- za a hawo wannan waje da haka in ta inda ake tsammanin nan ne hanya kofar za a shigo to anan ne sai ce to a haka wannan walalulu wa qad kana hadha al-ikhtirafu minhu radiyallahu anhu yace wannan shawaran da ya bayar mimma ya'rifu fi bilad fi bilad faris ya bayar ne da abin da ya sani yake da gogayya a gari na farisawa hina yi hajimu ma'adu lokacin da suka samu wani wanda ya fi su karfi ko wani babban maki ya nemi ya kawo musu tunji a garinsu sai su da dama da duki za shigo kaga aka yi rami kan ka fada rami kan ka ce za ka taso kai waye sun kan gama da kai fa qabila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-mashura sai manzo Allah ya karbi wannan shawara wastahsanaha kuma ya kyautata shawaran wa amara bi tanfidiha kuma ya bada umari a a a zartar da wannan shawara din sai mu tashi wajen hafarul khandaq to kuma har yanzu gashi wannan shawara shawara ce da har yanzu ake ake sara masa kuma ake shushe albarka kan wannan shawara dan shawara ce wata ta hanyar wannan shawara da wannan aiki da aka yi Allah ta'ala ya kiyaye addinin musulunci tunda wani abu ne wanda yake ka san alqanunu sababi a wato abin da ubangiji ya ya ya hukuntar a yanayin rayuwa wanda ya ninnin kafu ya ninnin kafu yawa kuma a cikin ku akwai munafikai yanzu a zo a bada labarin yanayin inda aka yi tabu da munafikai ai to kaga wani abu ne wanda ke dole haka zai tashi in ba sa aka yi ba ubangiji ya kawo ya kawo nasara sai ga ba a samu nasara ba to kuma da kuma me da an zo za a yake al-akhdhu bil asbab yana yana inda ubangiji ya ga dama kawai manzara ce addu'a kawai ko da aka shi su da ba ba haka ake dan wuta za a dauke manzo Allah in baya na kuma za a yi za ku tsaya ku yi gwada karamomi kawai ubangiji sai bai ga bai da tsaya da karamomi da wasu mu'jiza kawai kadai ba dole sai an da riko da sababi da haka za mu zo mu ga hatta wannan wannan haƙi da aka yi da ga musulmai suka yi tarayya insha Allah in muka zo sati mai zuwa sai mu karanta masha Allah shi ne abin da ya sa na kasashe na hausa za ka suna amfani da wannan ganuwa to watakila ai wannan sai da a tambaya hausawa aji eh lalle ne ginin nan na hausawa kan yana abin ba alaman mamaki za ga an zai ne inda ake zaka ga yana wani gini haka sai ka ce ba ba adam ke yi ba za ga akwai akwai jurewa kwarai da gaske kuma tabbas daga kasan ganuwan zuwa ganuwan kaga ai ba mai iya zai durowa eh samun ka ce zaka a wawo kekiya da farko idan aka ɗebo taka sai sun gada ba sai a gina sai a ta tsukewa haka Eh, wannan tubulan da ake wajen guda nawa ake jera wa tubulan kuma idan an zo sai a rage guda ɗaya sai a ɗora in an zo kuma sai a rage guda ɗaya sai a yi kaga ita ganuwar haka take ta zaganta haka Eh.
amma daga ƙasa haka take
kusan masana masana al'adun al'adun civilizations haka na, na duniya suna cewa da craft da gini tarihin da aka yi a baya ya fi na yanzu shi ne abubuwa da za ka yi na kamar haɗa tukunya da haɗa da- da abubuwa da hannun haka da ake na kira da wayar sauransu to abin da aka yi na baya ya fi na yanzu saboda haka za ka ga hatta ginin mu yanzu ba ai ba yanzu ya fara irin na Egypt aka ba ba ba a san wata na'urar da take irin wannan ginin ba mu kuma abin da ubangiji ya bamu shine zuwa da abubuwa da na'urori ga dasin nan saboda haka ka dinga ka dinga tsammanin cewa wai yanzu wai kaya ma fi na baya da can a'a su na can baya can ginin da za su yi su sun fi na yanzu wajen hannun su da ƙarfin da karfinsu da hannunsu da waye kuma kaga an yi shi da zan su har dutse suna fasa su- suna kwankwazawa kuma su yi wani abu a kawai yanzu a turkiya za ga akwai wasu wurare za ka gani wasu hotel hotel su ne ai za ka ga duk a cikin dutse aka yi su
kuma wata tubuwa ba hawa ko ma kwatuka eh da suna ma akwai dole dutse aka yi hotel din Ah, a ba gidaje wai gidaje ne a wannan dama gida ya dutse ya ta ana aka nan ba aka ka gani an fa an fafike shi an yi wasu abubuwa kamar na na na na- na- na tsabura da adawa ke shi a kai eh, aka yi shi insha Allah so akwai wannan eh, yana da kyau wani lokaci mutum ya rika karanta irin tarihi na civilization da mutane da akwai abin da za ka gani an bashi a baya yanzu kuma ba ma iya yi gaskiya ba zai yi ba eh mu yanzu abin da Allah ya babu shi ne waɗannan abubuwa a kayan daukan magana a kayan shiga a- a- na'uran abin da kuma da kuma gashin muna da bugunta mu makamu da muke na ƙa'idar gimki babu morality an ce a sirka morality yanzu ba ka ta magana yanzu rubuta ake yi wasu yanzu ana tattaunawa ne akan za a za a sa morality ko za a sa morality wanda mu yana zai kashe dan adam zai kashe zai kashe kwakwalwar dan adam na farko sannan kuma eh shine ethical din da nake magana akwai magana cewa system program din shi za a yi cewa zai iya ya zama yaƙi ma shi ke yi da sauransu to za a iya mishi wani abin da in ka bashi haushi yadda kwamfuta yanzu in tana maka gyara in ka bata haushi za ce ta je na maka gyara yanzu in ka bashi haushi dai ya zo ya je ya zo ya halaka ku duka tabbas robot zai iya wani aikin ni amana ce masu dan programming ne za ka programming cewa ga kaza zai iya frustration din shi in kuma ya kai gaba kaza zai kashe mutum
kaga su kaga an ba morality kuma to mu matsalar mu kirkire mu ne yanzu kenan mu yanzu kirkire mu ne yanzu ba ba morality kuma fita to amma haka ma suna sawa saboda ah, za ka ga yanzu wajen maganar jin noma wani yana da kyau fa a rika dubawa Eh, eh, saboda duk wanda yana daga cikin wasu abubuwa da in ta kama an zo ka ba za ka yi za a yi wazi a yi wazi a kai shi Ah, na ga wata mata tana magana cewa da can ah, alkama ai bai- ai yakan yi tsawo ne kamar kamar shi shi ka- ah, a ya ba fi shinkafa da tsaye tsayi take cewa ba da so ina son in bincika eh kamar da ke eh kamar rake haka haka take haka yake haka ta faɗa haka yana tsawo sosai to amma sai ya zama shi a yanzu mutane kuma suna a sun yi bincike suna buƙatan a zama an ƙara production yawa to sai ya zama na aka je aka dinka haɗa wannan hybrid da wayar sauransu shi kuma wannan abin da ake haɗawa shi kuma yana da long term effect a jiki da za ka wannan dawa da ba mu ai wani dawa za ka cunar ya da kurkushiya haka amma za ka same ta kuma mai yawa eh to ai wannan danganta su suka yi suka yi binciken suka yi suka hada to kuma galibi wannan kuma shi kuma shi ke kashewa a jiki to shi ne ita kuma kwamfani take tsohuwa ce da kuma sauran da ita da ire-iren ta shine rashin kawo wadatar shi ke kawo wadannan abubuwa saboda shi ɗan kasuwa abin da ke so kawai samu kuɗi to kuma baya ganin ko abin da abin da zai dawo babu laifi a samu a yi bincike a ƙara yi abin da zai a samu masu production gaba kuma sai a kuma a ga me zai wani ciwon suga wani waye yana za a yi kasa da shi ba a yi sama da shi ba wani abu zai baka na ke yanzu kaga yanzu kaga kaga akwai lokacin da kawai ba gida zama duk irin wannan yake abu abin da shi to lokacin in ce masa to kaga ai yanzu waɗannan abubuwan da kake ci kaga kibiya na ka ciwo ba to yanzu da na gani tura mu aka yi ma sai na tura mishi saboda duk wani wannan wani abu to inda kake tsammanin ba za ba ciwo to wannan ne ciwo yake
abin da ka amince da
eh yanzu gashi ashe duk allurai suka musu da kaza da kaza da kaza da kaza to ka gani shi kuma akwai shi to kuma gashi nan ne ma ina ma tsammanin ma magana da wata ke akan akan ciwo suka ne ko akan biye na dan manta eh da gina sai zan tura maka kila an kan magana yanzu a kan kallawa ma suke shugabannin da suke amfani da robot suna gani sauransu a ce zancen a to yanzu robot ai programming cewa da an yi wasu abubuwa zai kashe mutum to ran da shi ma abin ta juye kuma ya zama kai ko ka shiga ya samu fudin kwakwalwa fa ya tsammanin sai sai ya koma ya mai da kai kai matsayin kai ne nashin sai ka ka zama kai ne kai ne enamu ai ai ta kula kula da wannan system failure ko kuma ko kuma wani wani zai yi hakin dinsa ya hakin dinsa ya canza mishi tunani yana juya zai dauke maka wuta kaga sai zama zai ma iya samu shi wani hankali da wani intelligence da su su fara cewa za su kwaci yanci su za su yi garabi so abubuwa ne da da ana ta kawo wannan fardiyat din so kan mutum je abin da zai je kashe kansa kuma da alama ne za mu je kashe kanmu je nan gaba saboda wannan abin da masana ke faɗi ita dai wannan dai technology dai to yanzu ta riga ta kai fik to kuma sakowa za ta yi dole jifa ce ta riga ta kai fik yanzu dai dole duk wata tsiya da ake son ta kai to yanzu ta kai yanzu kuma sai kuma mu fara yin kafa kafa kuma Allah ya kyauta ta abin da makanta dai Allah ba mu da abin da kusa da Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali wa innaka Hamidum Majid Allah ta'ala biya bukatun mu na alheri sai ta'ala ta koyar da kai sharri Allah ta'ala ta bada daga daga makan addini Allah ta bada daga daga makan addini Allah ta'ala ta bada daga daga makan addini Allah ta'ala ya ji kan mu ya ji kan iyayen mu Allah ta'ala ya ji kan iyayen iyayen mu Allah ta'ala ya saka da malaman mu da alheri Allah ta'ala ya saka musu alheri Allah ta'ala ya tabbatar da addinin sa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ارزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين
da bakin kala